إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi ashirin da ɗaya ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da biyu ga watan mayu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kasad na hudu insha Allah cikin jirin giya wanda muke masa take da haƙoƙin malaman wanda muke tattauna su daga wannan ainihin makala wato handout malam yana yi mana magana akan gaba ta biyar wadda take magana akan girmamawa da mutunta ainihin malamai ba tare da wuce makaɗi da rawa ba ba tare da mai da abin ya zama kamar yadda sufaye da mabiyansu suke yi ba za mu tashi a daidai inda yake cewa alhazan min maslakin muridina a turkiyya lallai yana jan hankalinmu akan cewa kada mu bi tafarkin 'yan dariƙa sufaye da muridansu hunaka farqun baina tahammulil jafa'i wal ijlal akwai bambanci tsakankanin jura wulakanci da kuma girmamawa wa bainal khunu'i wal inkisar akwai bambanci kuma tsakanin wato mutuntawa da kuma alinkisar wato kare darajar mutum wal idlal ko wulakanta shi alladhi yumarisuhu ba'd al-turqiyya ma'a mashayikh wanda za ga wasu daga cikin sufaye suna ainihin yin haka tare da shehunnansu suna wulakanta ɗaliban suna mai da su kamar ba mutane ba fa hadha madmun wa manhiyun anhu wannan abin zargi ne kuma abin hani saboda an ce a girmama malamai wannan bai nufin mutum a mai da mutum kamar ba ɗan adam ba ko a dinga wulaƙanta shi ko a dinga cin zarafinsa alfasul bainal ijlal wa taqdim wa bainal khulu'i wa dhulla raqiqun jiddan kuma bambancin da ke tsakankanin bangaren girmamawa da mutuntawa da ɗayan bangaren na wulaƙantawa ko cin zarafin bil adama to wani bambanci ne wanda yake kankani kwarai mai saukin warwarewa ana iya obalafi zuwa zuwa ɗaya ɓangaren da sauki kwarai ومما تدل الإشارة إليه ويجب التحذير منه التمسح والتقبيل المبالغ فيه sau da haka daga cikin abin da ya kamata a tsoratar kuma a ja kunne game da shi shine a tamassu shafan jikin malami a dinga shafan jikin malami ana gugawa a jiki da neman albarka wa taqdirul mubaraku fi ko a yawaita sambantan hannunsa da kafarsa da suturarsa wani ma har da abun hawansa ko hotonsa da tunanin hakan girmamawa ne wa tabarruku liman fasala min as-salihina wal ulama min wudu'ihim wani hauri da kuma neman albarka ta hanyar amfani daga abin da suka yi amfani da shi su malaman ko salihai kamar ruwan alula kuma kamantarsu shafa ragowar ruwan alula ko shan ragowar ruwan alula da makamantarsu لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من الخلق domin amfani da ragowar asar kamar ruwa ko sutura ko ragowar gashi da aka taje ko makamantansu to wannan yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau jaza zalika li ahadin da a ce zai halatta ga wani ayi amfani da ragowa abin da ya amfani da shi la jaza li khulafa'ihi rashidina wa li sahabatihi mahdiyyin to da ya halatta ne ga sahabbai da halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka gaba a musu haka ba da aka bai halatta a dinga ɗiban ruwan da wani shehi ya alura da neman albarka ko sitirar da ya saka ko ragowar gashin kansa wani ma hatta miyan bakinsa ko kakin da ya tofar duk zaka ga ana neman tabarruki da gare shi wannan bai da asali قال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله مالن بكر أبو زيد الله يغفر تامش ينا مغنى محذرا من ذلك yana jan kunne game da irin wannan aikin yace u'ibu billahi min sari'il a'ajimi wat turqiyya al mubtadi'a al qulfiyya yace Allah ina neman ka tsare mu daga aikin wato al a'ajim anan yana nufin maguzawa da aikin yan dariqa yan bid'a masu bin tafarkin yan baya min al qudu'il kharij an adab shari'i da irin yadda suke rankwakuwa a gaban shehunnansu rankwakuwa wadda ta wuce ladabin shari'a min lahtil aidi kamar lashe hannunsu wa taqbilil aktabi da sumbantan kafadunsu wal qabdi ala al yamin bil yamin wa shimal inda salam da sanya hannu guda biyu a rika hannun malami in an zo mai sallama da tunanin hakan wani girmamawa na musamman واستعمال الألفاظ الرخوة almutakabila da amfani da lafuzza wanda suke masu raurawa masu tabarwa irin sayyidi maulaya wa nahwaha min alfadul khadim wal abid cewa da sayyidi ko sayyidina ko makamantar su da irin wannan lafuzza wanda suka fi dacewa da bayi da masu da almajirai masu aiki a gidajen mutane cewa mutum sayyidi da aka saba ana faɗa sayyidina Ali sayyidatuna Aisha da waye da waye malam Uthaymeen shi ma a cikin mujawul manahi al-lafiyya yayi magana akan shi bai da asali a musulunci lafuzza ne da aka same su galibi daga al'adun turkawa sanda suka mallaki daular musulunci su ne suke da irin lafuzzan sayyidi da kuma khatun da maulai da makamantansu kaga har sun narke sun shiga cikin al'adun musulmi yanzu da wuya a faɗi sunan waɗannan manyan bayan Allah ba tare da an ce sayyidina ba sayyidina Ali sayyidina Hassan sayyidina Aisha da makamantansu amma su da asali a sunna ba za ka taɓa ganin su a cikin littattafai na musulunci ina fata mun fahimci wannan da haka ba daidai ba ne duk da bakunan mu sun saba to mai ƙoƙari mu saba da rashin amfani da su wannan magana tana cikin sharhin hadith talib al-ilm na bakar abdullahi abu zaid yace kazalika min al-umur allati yanbaghi an yuhaddara min hadallab al-ilm al-inhina daga cikin abin da ya kamata a tsoratar da dalibai kar su wuce makaɗi da rawa akwai al-inhina akwai rankwakuwa in an zo gaishe da malami sai an ɗan yi doro haka wal da kuma mimmiƙewa inda mugadarati shekhi aw ala ra'ati sanda malami zai bar waje a cikin sai an tashi an miƙe sannan zai fita ko kuma a tsaya a kansa yana zaune wani na tsaye a kan shi yana gadi shi ko kuma yana ba shi wata kariya ta musamman wannan idan akwai bukata akwai matsala ta security ko wata matsala ta haka babu laifi dan an tsaya amma haka nan kawai dan an nuna shi ita shi ne wannan haramun ne ba daidai bane mutum yana zaune wani na tsaye yana gane shi sai in ya zama dole akwai bukata sadisan abu na shida alintifaku haulul alam alim wa mushawaratihi wa suduri an amri wa tawjihati wa adami qat'i amrin dole daga cikin haƙoƙin malamanmu akan mu akwai neman shawararsu da komawa zuwa ga ra'ayinsu da tunaninsu akan duk abin da za a aikata kar ka dinga aikata abubuwa ba da shawaran malamanka ba bin haqqil alimi ala tullabihi liltifaf hawlahu wa mushawarati daga cikin haƙƙin malami akan ɗalibansa su dinga komawa zuwa gare shi suna masu neman shawararsa wa Allah ya qata amran zabali a gyara shi kada kuma ka je ka aikata wani abu wanda yake mai muhimmanci min dunihi ba tare da sanin malamin ba musamman abin da ya shafi ilimi ko ya shafi wasu wato decision waɗanda suke turning point ne a rayuwarka a ƙararat ne hasima za ka yi ƙaura ka bar gari ko za ka nemi wata abin nan wata sana'a ka canza ko admission ko aure ko shiga wani kasuwanci abinda da yake yana da buƙatar a yi tunani kafin a aikata shi irin abin da in za ka yi sai ka yi istikhara sai ka yi tunani sai ka yi shawara za ka shiga wata harka ta kasuwanci ko wani abu yana daga cikin muhimmin abu ka nemi shawarar mutane masu hankali wanda suka san ya kamata to kuma babu masu hankali da suka san ya kamata kamar malamai malamin ka ne dama akwai kauna tsakaninku da shi kana fatan zai maka kyakkyawan irshadi sannan ba zai cutar da kai wajen shawara kuma zai maka addu'a idan kuma abin ba mai kyau bane ba zai ji nauyin ce maka a'a ba ya bambanta da shawarar matarka ko shawarar abokanka ko shawarar ƴaƴanka ko makwabtanka shawarar malami da banci wasu dur an tawjihati sannan kuma da bin shawarar da ya baka ne lianna kullama yasulu min tullabihi yunsabu ilayhi saboda duk abin da ku ɗalibai za ku aikata to za a danganta wa malamin ci za ci shi ya koya mu ai irin abin da kuke irin tarbiyyar shi kenan da aka idan abin kirki ne kuke yi haka zai koma mishi da falala idan abin banza ne kuke yi ko rashin kirki zai koma mishi da aibi wa yahmilu mas'uliyati za a danganta mishi wannan mas'uliya zai zama responsible malamin da da aka san shi da dalibai ko ko wani laifi da wani dalibin yayi sai kaga yan sanda mai kafin su nemo iyayen wannan mal da dalibin su nemi malamin cewa ga abin da daliban su yanzu duk irin abubuwan da ɗan shi'a suka dinga yi a garin da na Zariya, ai ba ka da hujja a kan cewa zaki ne ya ba su doka cewa ku je ku yi kaza amma dole shi za a dangantawa saboda shi ne shugabansu shi ne ogansu su za ka yana da kyau ɗalibai su san wannan cewa duk abin da kake yi kana dawa malamin ka ko dai yabo idan kana yin abin kirki ko kuma suka idan kana yin abin banza yanzu ji ba ka ga nan jami'a Ahmadu Bello da ake ganin su babban jami'a a arewa nan akwai 'yan siyasa da dama wanda suke marasa kirki ko sun yi ibi wasu shekara talatin arba'in amma har yanzu an zo zagin su ya ce ibi ce ta yi su kuma ibi bata koya musu wannan abu ba ce wani wani ai shi ma dan ibi ne bai da kirki yayi gwamna yayi ciyaman yayi kaza har yanzu ana danganta su da makaranta haka wanda ya abin kirki shi ma za a ce ai daga ibi ne ana alfahari da shi ina fata muna ganewa yace a حادث الجميع حكاما وطلابا وعامة وعامة لرأي العلماء واستشارة المشايخ الفقهاء لا يدانيها حاجة bukatar shugabanni da ɗalibai da sauran jama'ar gari zuwa ga tunani da ra'ayi da shawarar malamai masana to wani abu ne wanda babu wata bukata da takaita da shugabanni da ɗalibai da sauran mutane duka suna bukata ya zuwa ga shawarar malamai idan za su yi abubuwa wa zalika bi janibi ilmi saboda ilimin su malaman fa inna ma'ahu min at-tadarub domin bayan ilimin su kuma suna da experience wal rudil aqal kuma hankalin su ya nuna ilimin nan ya nuna da hankalin su ma laysa inda shabab wanda matasa ba su da wannan ilimin ba su da wannan hankalin ba su da wannan hangen nesa وغيره هكذا سورة متنة ما باسمش ولهذا قال بعض السلف dan haka ne wani malami yake cewa yajibu an yakuna inda al-hakim shaykhun alimun bi masalih ar-ra'iya duk wani shugaba yana buƙatar ya zama a kusa da shi akwai wani malami wanda yake masani wanda ya san buƙatun al'umma li anna nazar shaykhi atammu min nazar shari saboda tunanin dattijo ya fi cika fiye da tunanin matashi so yana daga cikin kuskure a cewa a mai da shugabanci hannun matasa wannan abin da ake kururuwa zuwa ga cewa ai a gwada matasa to ko za a ga ta'annaci fiye da wanda ake gani ya kamata kowa ya sauna duk da kake ganin dattawa da masu shekaru sun yi wani abu da kai ba kake tsammani ba to nasin nan sai ya fi kawo alheri fiye da na matasa rahimallahu maja'a ibnu marara alhanafi inda ba kala da abubakar musaddiq akwai mutum daga cikin kabilar banu hanifa shine maja'a bin marara ɗaya daga cikin manyan mutane a cikin banu hanifa wanda suka yi ridda ɗin nan zamanin sai na baba shi ma daga cikin da suka yi ridda aka kamo shi a cikin al'asara a cikin waɗanda aka suke kamammu daga baya ya tuba ya dawo musulunci to shine yake cewa sayyidina Abubakar idan kana ra'ayu inda man la yuqbal minhu والسلام عند من لا يستعمله والمال عند من لا يم- ينفقه ضاعت الأمور yace idan kana ra'ayi inda man la yaqbalu min in aka wayi gari wato tunani shine ar-ra'ayu an yana hannun wanda ba za a karba daga gare shi ba dan ba a san shi ba ba muhimmin mutum bane shi a rayuwa wal malu inda man la yunfiqu aka wayi gari dukiya tana hannun wanda ba sa ciyarwa wasilahu amin inda man la yasta'milu makami kuma a hannun wanda ba sa amfani da shi والمال عند من لا ينفق دوكيا kuma an wanda ba sa cewa za'atul umur abubuwa za su lalace a rayuwar mutane mana wanda ba ba jagora bane a cikin al'umma ya dinga faɗan magana a madadin al'umma ruwai bi zake ba ko yanzu akwai maganganun da akwai maganar da misali idan wani babba ya faɗe ta to dole duk ƙasa za a saurare shi jisan wannan magana in wani ya faɗe ta wanda bai kai daraja wancan babu wanda ma zai kula shi ba haka wani yana da kyau musamman mu usabi mu san wannan da ba idan kai yanzu kana malamin lungu ku ne ko anguwarku ko masallacin ku maganar da za ka yi a kan abin da ya shafi rayuwar musulmi a najeriya ko ƙasar nan ko siyasa ko wani abu da yake national issue ba ta da wani tasiri sam dan ba wanda yake sauraron ka ba iya waɗannan mutanen na anguwarku su kaɗai suka san da kai zaka wannan maganar ba taka ba ce amma idan wani malami muhimmin malami shugaban wata ƙungiya ko wani malami da aka san shi a ƙasa idan yayi irin wannan magana sai ga daidai tasiri to shine take mas'uliya a kansa ba kai ba Allah ya sa mun gane wannan da kaka dinga sa kanka a cikin abin da ka san ba mas'uliyar ka bace saboda ƙarfin muryar ka bai kai ba kar ka jawo kanka fitina ka dage akan koya wannan mutanen bulugul maram riyadus salihina muwadda nahwu da sarfu sai ka samu falala ka tsira ka tsira su masu tsira amma ka ce bari ka shiga wata matsala wata ke kadiya ce amma ta shafi dukkan al'umma ba ma wanda ya san kana yi kawai rigima za ka jawo kansa to shine irin wannan ya zama magana tana bakin wanda ba a karba sannan wanda zai zama shugaba ne yana da makami da ya kamata ya amfani da shi ya kawo zaman lafiya a cikin al'umma shi zama ya aje makamin bai amfani da shi irin da ake a Najeriya din nan Najeriya tana da sojoji tana da makamai tana da masaniya akan dabarar yaƙi amma jibin da bandit da da kidnapper da sauran waɗannan marasa daraja suka addabi ƙasar nan jama'a sannan kuma a waye gari wanda suke rike da arziki ba sa ciyarwa sun zama marowata to aka sama ka komai sai lalacewa al'umma Allah shi kyauta wani hada kala ba zan fudala inda al'umura idan ahdathu dabbaraha dole shuyukhi tarafi ba'daha khalala lalle su al'amura idan matasa suna gudanar da su ba tare da sanin shugabanninsu ba malamansu ba to zaka ga halal zaka ga wato matsala a cikin abubuwa وقال أبو الطيب المتنبي لنا شوى الرأي فوق شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني شيء الرأي زرف تناني دهن جنيسا فوق شجاعة الشجعان ينا قبل دار تون دي كيغري شجاري هو أول زرف تناني دهن كليشيني فرقو وهي المحل الثاني تقوم جارتنا بيرشي ba a samun kyakkyawan tsari sai ana da kyakkyawan tunani kafin a kai ga aukawa wani malam yace fa idan jama'a husnul ra'ayi mashayikh min shaja'ati shababi wa jur'ati ma shaja'ati shababi wa jur'ati aka samu haduwar kyakkyawan hangen nesa na dattawa aka hada shi da jarantan matasa da karfin halinsu yatimmul amr sai al'amari ya cika wa tuhmadul aqiba kuma a samu kyakkyawan ƙarshe a hada da tunanin matasa an abin nan wato tunanin dattawa da kuma kokarin matasa matasa sai da dattawa su ba su shawara kuma su bi shawara su kuma dattawa kar su kore matasa su yarda da ƙwazon su amma idan ta idan ta kalla shababu amma duk da matasa suka zama sun wadatu wamfaratu bi ra'ayi suka ce da tunaninsu za su yi aiki wa atamadu ala shaja'ati suka dogara da jaruntarsu wa iqdamihim da kuma irin gaggawarsu nataja an zalika ma la tuhmadu ubahu za a samu abin da ba za a ji daɗin ƙarshen shi wa ma la yumkinu tadaruku kuma za a samu ɓarnar da ba za a iya riskata ba ولله ذر عمر بن الخطاب عندما نزل الطاعون بالشعب alherin Allah ya kai ga Umar dan Khattab lokacin da aka yi ta'un aka yi wato annoba ta amawas a shekara ta 18 bayan hijira kasar Sham istishara awwalan al-muhajirin al-awwal farko sayyidina Umar ya fito ne daga kasar Sham sai samu labarin ana annoba ana ta mutuwa sai ne mushawaran muhajirai fakhtalafu alayhi suka yi sabani wasu suka ce kaje ba komai kaddara tana samun mutum da inda yake suka ce a'a karfi shiga da akai wannan na farko yace sai Umar sai ya saki ainihin wato a ikhtalafu fi dukhuli ala al-qa'ud alayhi thumma istashara al-ansar sannan ya sake shawara da mutanen Madina suma fakhtalafu alayhi ikhtilafi ikhwanihim al-muhajirin suma suka yi sabani فقال علي بمسلمة الفتح سيجي أكرام المسلمان دفك مسلم تلوك فتح مكة وجلهم من الشيوخ ذوي التدارب والخبرة wannan mafi yawansu dattawa ne da suka daɗe a duniya suke da ainihin wato gogewa a rayuwa alal raqmi min ta'akhuri islami tare da cewa mafi yawansu ba su musulunta da wuri ba ko kusan dukansu da aka kira su su Abu Sufyan da makamantansu fa makhtalafa alaihi wahidun minhum dukkanin su basu sabani ba qalu jami'an bi adami dukhuli ala ta'u dukkanin su ga kan cewa kar a shiga gaba fa akhadha Umar radiyallahu anhu bi mashwarati Umar ya shawara su wakala yace inni sabihun ala bahri gobe zan hau abun hawa na in yi kwana wa inda ma hadara Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa kana za'iban فروى الحديث الذي ينهى عن الدخول في الطاعون حمد عمر لله على توفيقه له yayin da sayyidina Abraham dan Auf ya yi karso yazo ya kawo hadisi cewa ai annabi ma sallallahu alaihi wasallama ya hana shiga garin da ake yin ba'un sayyidina Umar ya ji dadin wannan bayani ya gode wa Allah wa hadha al-haqq min awjab huquq al-mashayikh ala tulabihim ala tulabihim wa talamidihim wannan haƙƙin na neman shawara a gurin malamai da sauraron maganarsu da bin ra'ayinsu yana daga cikin manya-manyan haƙoƙin da suke kan ɗalibai dangane da malamansu wa yadullu dilalatan wadiha ala ijlali kuma yana daga cikin dalilin da ke nuna cewa lalle kana girmama malaminka wa qatadiri kana ganin alqadarin sa li mashayikhihim wa thiqatihim bi wa lam anna al-istinkafa wal istikbara amru shawarati al-mashayikh ulama wa qabul al-usihim wal'amal da su ka sai da cewa mutum ya dinga girman kai ko yana jin kunyar neman shawara a gun malamai ko kuma baya aiki da shawarar su min simati ahlil ahwa na daga cikin siffofin yan bid'a al khawarij wa shi'a wa nahwi khawarija da shi'a da makamantan su jiba wanda ya faru da su Muhammad Yusuf dan Boko Haram da irin shawarar da su Malam Albani da su Malam Jafar suka ba su Allah ya gafarta musu duk suka kiji inda sun ji wannan shawarwarin da ba kai ga yadda ake ba a je a zauna da su a ce musu ku yi kaza ku daina kaza bai dace ku yi kaza ba kaza ko da yake kuna ganin kamar daidai ne amma ku yi haƙuri sai su ji to kuma har yanzu haka ne duk wanda zai bin shawarar na gaba da shi ce mai kai haƙuri kaza lokacin shi bai yi ba malamai dattawa iyaye shugabanni in suka ba da shawara to bi ake yi ko da kana jin cewa abin da suka faɗa ba shi kake so ka aikata haisu ikhtaru bi ara'ihim al-fasida khawarija da ƴan shi'a da makamantansu zaka ga suna ruɗuwa da ra'ayinsu na barna wa shubahihim dhahiba da shubohin su wanda suke abin rugawa fa shaqqu asba suka tsaga sandar da'a da biyayya fa faraqul jama'a suka rabu da al'umma wa halat bihim nadama shi suka shiga cikin halin nadama fa qala bihim ali radiyallahu anhu masilan bi qawli bi qawli al-awwal lokacin zamanin sayyidina ali ne samu matsala da kawarija wanda suna cikin jama'arsa yace ya yadda ai sulhu suka ce ba su yadda ba yace ya yadda ai kaza suka ce ba su yadda ba suke ta mushi galasi da da ainihin rashin kunya shine yake cewa bagaltu lahum nusi inda min arzil liwa falam yastabiru nusna illa duhal gadi yace na tabbada musu na ta ba su nasiha da nake ganin za ta amfane su a ainihin wurin da ake cewa min arzil liwa sunan waje falam yastabiru nusha ba su gane cewa nasiha ta za ta yi musu amfani ba illa duhal gadi sai washe gari da hantsi wato sai da aka makara kenan وقالت عائشة عائشة تكي تشيوا لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أفرقوا الأمر المسلمشي أمكة لو كتشند صحابي سككي يوم متن ثلاثين تقص ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهور sanda suke addini a boye din nan sai na bakar ya dinga matsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kamata a fito ai addini fa a bayyane fa qala ya ababakar inna qalilun annabi yana cewa a'a mu yan kadan ne ba za mu iya bayar su to inda an yi wannan hamasa a ce a fito kawai kada sai a karar da su haka nan kuka yi misali kissar Hudaybiya da abin da ya faru sanda ake rubuta sulhun sayyidina Umar sayyidina Ali radiyallahu anhu da sauransu suna ta nuna hamasa cewa a'a a yi ta kare kawai a yi a fasa kowa ya rasa inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya biye ma wannan ra'ayin nasu da kuma ya rike shi amma sai na bakar yana ci musu ku kyale shi shine aka aiko kuma shi yake jawabi bashi yayi abinda Allah ya ce su suna ganin ai kawai duk abinda za a yi na tashin hankali gara ai kuma da za a yi kawai gaba ki to matasa kullum haka suke da wannan tunanin cewa kawai yanzu yanzu a fasa kowa ya rasa a mutu ko a yi rai to sanda dattawa za su ce musu a'a ku ba a hankali ba haka ake yi ba sai a ga cewa ai dattawan nan sun riga sun sun tsufa ko zamani ya wuce da su ko wannan ba irin ra'ayinsa ake yayi ba da sauransu amma kuma nasin shine abin da ya kamata a bi har kullum وقال الإمام ومن العجيب أن بعض المشايخ يسايرون طلابهم ولا يستطيعون توجيههم وردهم عن بعض الأمور da gaskiya abin da ya baka mamaki akwai lokutan da malamai ba sa iya gawa ɗalibansu gaskiya sai dai su bi su akan abin da suke so su ba su hujjar da suke nema saboda yanayin rayuwa wataƙila wannan ɗalibi attajiri ne ko yana da muhimmanci a cikin da'awar ana ganin an saba mishi ba za a ji daɗi ba ko kuma ana cikin wani hali na fitina wanda ana jin tsoron abin da za a faɗa yanzu misali kamar irin fitinar da aka shiga a sakwata ɗin nan jama'a kowa ya sani ba kyau ɗaukar doka a hannu kowa ya sani amma idan malami ya faɗa ka za ya kona mai gidan shi za ya cewa munafiki ne ya kona mai gida da haka dole ya shi misali mun sani musulunci bai yadda a ɗauki doka a hannu ba ba wanda zai kare ta wani amma me yasa malamai suka kasa faɗa dole su ba hankali dole ka ba su uzuri sarkin musulmi da bai faɗa haka ba ba an kusa kona gidan shi ba to kai da kake malami ordinary wa zai kawo maka wannan rundunar da tare ma gidanka ka kona shi ba wanda zai ma wallahi wani sai dai ya kaura ya bangare saboda mutane sun riga sun fusata irin wani sai ya kawo bakin ka shi domin dai shiru shi ba ba hukunci ba saboda zamani ne na fitina ko mun ki ko mun so mun sani cewa abinda mutane suka dinga aikatawa a sakwata ba daidai ba ne kone-kone da kashe-kashe in ma mun yi justifying kashe ita wannan kafara to iya nan ne kawai abin da ka yi justifying shi ma da tsabaragen ƙauna da tawili amma ba da nasi to sauran fa abin da ya biyo baya ba daidai ba ne amma waye sai ce ba daidai ba ne a daidai lokaci to ana samun malami na iya samun kan irin wannan yanayi watakila ko wani ɗalibi musamman mutumin da ke karantar da manyan ɗalibai wanda sun girme shi a shekaru ko sun girme shi a arziki ko kana karantar da mata suna yawan maka hidima in azumi ya zai zo wannan ta kawo kwai wannan ta kawo atamfofi an maka haihuwa su siyo rago idan kwanan gidanka ya ɗaye su su gyara maka to kaga wannan duk fata wanda suke sai zaka ba su magana gaskiya in tana rigima da mutum ta dole ka sai zaka ga goyi bayan ta in suna ɗan suna ɗan yin su mu'amalu su makabaru wata ranar su sake ne wata ranar su saka hijabi to haka za ka dinga kau da kai da kana istighfar wata ranar ma sai su zo masallacin kama da gililuwar su su yi biki da sunan walima in dai kana san kuɗi a hannun su dole a iya ka iya ko mun gane saboda ba za ka samu saurin ran da za ka iya gaya musu gaskiya ba to irin wannan yana iya faruwa da malami to sai ka bashi uzuri me yasa yayi haka قال الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه ما مالك yake cewa baya halarta ga mutum ya ga cewa ya kai matsayin da zai yi kaza ko ya karantar da kaza ko ya shugabanci kaza hatta ya tambayi wanda yake sama da shi ma'ana zaka shiga takarar siyasa ya kamata ka nemi shawarar manyan 'yan siyasa manyan masana malamai su ga cewa ka dace in za ka fara karantarwa ya kamata ka ji ta bakinsu malaman da suka koyar da kai manyan da suka fi ka sani suka fi ka daɗewa a sahar da za ka fara koyar da wani littafi ko za ka buɗe wata makaranta ko wani branch duk yana da kyau ka ji shawarar na gaba da kai haka za ka je ka tare a wata unguwa ko za ka sai fili a wuri kaza da sauransu وما أفنيت حتى وما يتي وما وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمرني بذلك ولو نهياني لن تهيت yace ban fara zaman fatawa ba sai da na tambayi malami na Rabi'a da malami na Yahya dan Sa'id har suka sai da kuma suka bani yanci suka ce ka je ka karantar yace da sun hana ni da na hanu al-faqih والمتفقه cikin wannan magana take ta imamu littafa imamu al-khatib al-baghdadi ma'ana duk da kake ganin abu muhimmi ne a wurinka to kafin ka yi shi ka nemi shawara kuma idan waɗanda suka baka shawaran sun isa su gaya ma to ka yi haƙuri ko da sun ce maka karkai kar ka ce a ai kai ka riga ka gama shiryawa baka baka buƙatar shawarar kowa wakala kadhalika ma maliki yake cewa laisa kullu man ahabba an yajlisa fil masjid al tahdid wal futiya daras hatta yushawira fi ahli salahi wal fadl yace ba duk wanda ya zauna kaga yana zaman fatawa ne ya zama ya zauna ba har sai da ya shawara da mutane masu nagarta masu falala wa ahli al jihati fil masjid da jagorori a wannan wurin fa in ra'ahu ahli lidhalika darasa idan malamanka da shugabanni suka ka dace ka zauna ka karantar sai ka je ka karantar wa ma dalastu hatta shahida li sabu da shaykhan min ahli ilmi anni mawdi'u zalik yace ban zauna na karantar ba sai da aka samu akalla mutum 70 cikin malamai suka ba da shaida cewa na isa na yi wannan aikin sannan na je na yi wa qala shafi idza tasaddara al-hadath fatahu ne wannan a gyara fatahu ilmun kathir wannan shi ne riwaya da ke cikin sifatu safwa ya ce idan matashi ya zai zauna ya fara karantarwa to ilimi mai yawa sai ya kuce mishi amma asalin riwaya da ke cikin alfaqul mutafaqi cewa idza takallama alhadath fil halaqa ayisna min khairi idan muka karamin matashi sabon ustazu ya fara zaman karantarwa a halakarsa shi ma ya bude makaranta sai mu cire tsammani daga alherinsa in ji al'imamu shafi duk wanda zai fara dangancin karantarwa yaro ƙarami bai kai ko ina ba shekara ashirin da biyu wani ma sha takwas wani ma sakandare kawai ya gama wani ma da ya tuye ki saboda yana da kaifin hadda ko yana da tsaurin ido ko ya koma gefe yana ganin ba wanda yake ganin shi sai kai kuma shi ma ya kammala su wani ma ya sa social media wani ma ya ɗauko wani ɗibgegen littafi ya fara karantawa ko ya fara tafsiri wannan ka cire rai daga alkhairi game da shi saboda ana yin magana aka ce ya dena me za a ce ana mai hasada an ga ya taso ana mai hasada ana cewa kai yayi kungiya ta hana ko wani malami ya hana za a fara dauka a gari cewa ai malamin nan ma hasadi ne bai kaure shi shedan na ci gaba da zuga shi da shi da wanda suke taruwa a gaban shi shikenan kafin a ankara ya zama fitina misali mafi fitowa fili game da wannan shi da wancan bawan Allah Muhammadu da Yusufa shugaban Boko Haram irin wannan gaggawa ba za ka jira lokacin ka yi ba wannan fa bai hana asali ka karantar da wasu wanda ka fi su iya iya wannan karatun ka karanta da su abin da ka fi su game da shi amma abin da ake so ka san alkadarinka ka san iya abin da ya kamata ka koyar ma'ana yanzu a primary school akwai malamin lissafi a secondary akwai malamin lissafi a jami'a akwai malamin lissafi amma kowannen siyasan iya abin da ya kamata ya karanta a lissafi ya san iya kace shi babu yadda za a yi wannan malamin na firamare ya fara shiga cikin harkar lissafi irin na university wanda ake yi wanda an daina yin shi ma da lambobi da harfa ake shi ya kuma abcd ma ba a yin wani triple cikin shi kowa ya san iya abin da zai koya ma yara counting ne da subtraction da multiplication da tsaya iya nan za ka babu laifi ka karantar da ahalin ka karantar da bulugul maram ka karantar da riyadu salihina ka karantar da tsarki da janaba da sauransu ka tsaya iya nan babu laifi amma shiga masail na sabani masail na fatawa ma ta ummu bihil balwa rigingimin malamai to wannan ka bawa malamai kayan su sannan kuma ba kowane karatu ne da kowane malami yake yi wanda dan jigari jigari ne za a ce dole sai an sajjala kuma an yaɗa idan karatun ya zama asalin shi ana buƙata ne for the consumption of the immediate audience ba buƙatar sai an sajjala shi a bar iya su su ji Allah ya karba idan Allah ya sa wa abin albarka zai ji inda baka tsammani wannan ne daga cikin kurakuran da muke samun su a cikin sahan mu ta ahlus sunna yanzu zaka ga musamman saboda samun social media kusan kowa mai fatawa ne kowa malami kuma kowa yana so ya sa baki akan kowace kabiya wanda bai sa baki ba za a dinga tumar cewa malam ba mu ga bidiyon ka ba ba mu ji ka ce komai ba ai wanda bai magana akan wannan abin ba munafiki ne kamar babu wakilci akan al'amarin musulmai ai dole ya kamata duk satin nan kowa ya hudu ba akan kaza sai ka ji wani sakare ne kawai ke fara haka ai ba mu ga bidiyoyin manyan malamai ba su kaza ba su kaza ba a ki tuhuman mutane akan abin da ba ka da hujja akai alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya tuhumi mumini akan abin da bai ji ba bai gani ba ranar alkiyama Allah ne saka shi a cikin bola ta datti na gidan wuta a gidan wuta ma abula ba su bashi amma ka duba yadda mutane muke da saukin tuhumar malaman da shugabannin ai wani munafiki ne wani ba mai da imanin shi ba wani ai ba da gaske yake addini ba inda da gaske ne da yayi kaza wannan duka tuhuma ce ba baka taba jin ta bakin sa ba baka taba tattaunawa da shi ba takfir da tabdi dole sai an tsayawa da mutum hujja tukunna amma kawai daga yadda kai ga ce wani munafiki ne wani zindiƙanci yake wani ba ba don Allah yake ba amma wannan tumutumin suna da haɗari sosai gaskiya suna da haɗari ƙwarai da gaske ya kamata mu dinga iya baku nan Allah shi kyauta da ka imamu shafi yake cewa wato idan ka ga yaro ƙanƙani sabon shiga ɗanyen jini yana aukawa cikin masa'il da suka shafi manyan malamai wannan ilimi mai yawa zai kuɓuce mushi سابعا ابن بكر الحذر من الاسقاط والتجريح بعد التعديل daga cikin haƙƙin malaman mu akan mu shine ana jan kunnen mu dalibai mu guje ma yasar da malamai da sukar su da cin zarafin mutuncin su bayan da muna kallon su mutanen kirki saboda wani sabani ko wata fatawa da ta bambanta tsakanin su da wani malami ko wani abu da suka yi wanda muke ganin bai dace ba kawai sai mu yi watsi da su mu wulakanta iliminsu mu ci mutuncinsu wannan ba daidai ba ne min sifati zamima wal akhlaqi sayyi'a wal juhud alladhi tuliya biha ba'd tullab al ilmi fi al awrat al akhira ithra fitnat al khalij yana daga cikin siffofi munana da halaye waɗanda suke na Allah wadare da kuma wato musun falala wato butulci wanda aka jarabci wasu ɗalibai da shi a wannan zamanin ya ce musamman bayan fitinar da aka yi a khalij wato rigingimun da aka yi ta yi tun daga yakin saddam da kuwait zuwa abubuwan da suka biyo baya a ƙasashen larabawa shine mas'alatu isqatil mashayikh ya da malamai wa adami la'iki dadi bihim da rashin kula da su wal akhd bi fatwahum da watsi da maganganunsu da haku watin qad takunu sadarat minhum aw nusibat ilayhi nuzuran aw buhtan saboda kai wani malami ya wani kuskure ko kuma an danganta mai wani abu da kuskure bai ma sani ba shike sai a ce ai ya zama dan bid'a ai ya fita daga salafiya ai ba malamin sunna bane yanzu ai ayi watsi da shi wa tadrih wa tashkil liman kana adlan indahum wal kaid lahu sannan ai ta yaya ta wannan magana ana ana shawwaha sura wannan malamin wani malamin har duniya ta mai kunci saboda damuwa ya ta bayanin cewa su ba ga abin da yake riba ta ƙarya kake dan bid'a ne kai wallahi batacce ne kuma dalibai ne suke malamai wannan abin zama wannan fitina ta fi ƙarfi a ƙarshen larabawa fiye da ƙarshen ƙarshen larabawa saudi arabia ƙasar misra suriya da sudan daga nan aka ɗauko irin wannan bid'a ta yan jarhuwar ta'adil da suke yawo da ita a cikin musulmi suna cewa wai su ne masu jarhuwar ta'adil mafiya maganar suke faɗa maganganu ne na rashin adalci maganganu na rashin sanin mutuncin kansu wanda ta sanin mutuncin malamai kaga wani dan magyazo kawai ya rika shi wai shi shine shine ibnu abi hatim a wannan zamanin ko shine zahabi ko shine ukaili yana ta sukan wanda ya ga dama yana yana nikar da wanda ya so wannan ba daidai bane in har za a yi to malamai ne ya kamata su warhamallahu al-khalil ibn ahmad al-qaid malam khalil yana cewa i'mal bi ilmi وإن قصرت في أمل ينفعك علمي ولا يضرك التقصير يجي إيمان بعلمي كي كتموري علمنا وإن قصرت في أمل كذا كان جننا كذا أيكنا ينفعك علمي علمنا وزيمك أنفاني ولا يضرك التقصير كذا وتا أيكي كوبات كتلك يوم فالحذر الحذر أخي الحبيب من هذا السلوك المشين wal khuluqil la'im ina jan kunnanka ya kai dan uwana ya kai masoyina ka guje ma wannan muguwar dabi'a ta zagin malamai da aibata su da cin mutuncin su qala shafi rahimahullah shafi yana cewa al hurru man ra'a widal lahza wanta ma liman afadahu lafza yace da nagari shine wanda yake kulawa da kauna ko da ta lokaci kankani kuma yake dangantuwa ga duk wanda ya amfana da shi ko da kalma ɗaya ne duk mutumin da ya amfana da kai ko da kalma ɗaya ne to ka mutunta shi wani magana tana cikin sharhin kharshi na khali haka nan muhammad ibn wasi ibn jabir al-basri malami ne cikin tabi'i yana da hadisi a cikin muslim da abu dauda da da sunan tirmidhi yana cewa la yablughu al-abdu maqam al-ihsan hatta yusila ila kulli man sahibahu wa sa'a mutum ba zai kai ya zama a kira shi da suna mai ihsani ba mai kyautatawa ba har sai ya zama yana kyautatawa kowa da ya san shi suka rayu ko da rayuwar ta awa guda ce a ce ko da gamuwa ko da mutum a cikin mota ko jirgin sama ko abin hawa to sai ya gane cewa kai mutumin kirki duk gamuwar da aka yi a gane kai mutumin kirki wa kana idza ba ashatan yusi bihal mushtari wa yaqulu kad kana laha ma'ana suhba ya kasance ko akuya ya tsayar sai ya gaya wanda ya tsaya cewa to da Allah ka kyautata mata saboda mu mun kasance muna zaman lafiya da wannan akuya wa qarsawara mararatan juhudi wa tankiri wa talaquri ila al-musin alladhi yujazi yujaza bil hasanati sayyi'a ahadu wani malami yana siffanta irin yadda wani mawaki ne ma cikin sahabbai wani yana siffanta irin yadda ake jin takaici da damuwar mutumin da yake mayan maka da alheri amma ya mayar da mummuna mai wannan waka shine ma'an ibnu aus al-muzani mawaki ne muhadrami kuma sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa adaban liman rabbaituhu tiflan ulaqimuhu bi atraf al-bunani uallimuhu ar-rimayata kull yawmin falamma ishtadda sa'iluhu ramani uallimuhu al-fatuwata kull hin falamma darra sharibuhu jafani uallimuhu ar-riwayata كل وقت فلما سار شائرها هجر yace adaban liman rabbaituhu tifla abun mamaki mutumin da na rene shi yana dan yawo ulakimuhu bi atrafil bunani ina ciyar da shi da gefen hannuna da gefen shi ne guna kan kan yatsa wa allimuhu rimayata kullu yawm ina ki koya masa wato harbi da kibiya kullum falan mashtadda sa'iluhu rama amma yayin da gaba hannun shi tayi karfi sai ya fara harbi wa alimuhu alfutuwata kullu hin ina ki koya mishi jarunta da zama namiji ko da yaushe falamma qarra sharihu yaga ya balaga gashin baki ya fito mishi jafani sai ci ba ruwan shi wa alimuhu riwayata kullu waqtin ina ki koya mishi yadda ake ruwaito waƙoƙi kulla waqtin ko da wani lokaci falamma sara sha'iruha hadani yayin da iyaye zama mawaki sai ya fara zagi na awa haula al-jahiduna al-munkiruna li mashayikhi kaga waɗannan masu zagi da aibata malaman su arraji'una an at-ta'dil wa tarkiya ila tadrim wal intiqas wanda suke barin aminci da dacewa da sanin ya kamata su koma suna tajrihi suna cin mutuncin malamansu wazzam suna zagin su laysa lahum masal illa al-mushrikun al-awali ba su da abin kwatance in banda mushrikan farko alladina kanu yasifuna rasul sallallahu alaihi wasallam bis sadiq al-amin mushrikan farko mutanen makka suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama amintacce ne mai gaskiya wa inda ma bu isa ilayhim wa nahum an ibadatil awthani wal asnami nafar min amma lokacin da Allah ya aiko shi yace ku bar bautar gumaka sai suka gudu daga wajen shi wata qasamu fihi alqawl suka dinga fadan maganganu akan sa faminhum man qala huwa sha'ir sahir kahin ila akhi wasu suka ce ai mawaki wasu suka ce ai boka ne wasu suka ce ai dan duba ne ke ta fadan maganganu iri daban-daban bayan kuma da sun ce ni gaskiya ne amintacce ne walaysa lahum qudwatun fi ذلك كذلك إلا علماء السوء بشر المريسي ومن لف لفه واكتفى أثره ba su da abokin koyi ba su da wanda suke koyi da shi in ban da malamai miya ko irin su bishir almarisi bishir bin riyas almarisi wannan shugaban yan bid'a din nan wanda ya suka ta 2018 da shi da ire-iren su qala al-imam az-za'farani hajj bishir almarisi falan ma kadima bagdad qal bishirul marisi ya taba zuwa aikin haji da ya dawo bagdad sai yake bada labari yana cewa ra'aitu bil hijaz rajulan ma ra'aitu mislahu sa'ilan wala mujib yace kai yana bada labari imam shafi yace na ga wani mutum a makka ban taba ganin irin shi ba wurin tambaya da amsa Allah ya bashi ne yaqsidu al imam shafi'i rahimahullah falamma qadima alaina yayin da shafi'iyya mu iraki fajtama an-nasu ila ilayhi nasu aka taru ana sauraron karatun Imam Shafi wa khaffu an bishir mutane suka watse daga majalisin bishir fajitu ila bishir fa qultu hada shafi'i alladhi kunta tazkumu qad qadima ga shafi'i wanda kake cewa ka ganshi ko gashi nan ya zo garin kuma mun ga baka ji wurin shi ba baka gaisa da shi ba kana ta jin haushin shi qala sai yace innahu qad tagayyara amma kana alayhi ai ya canza ne ba haka muka san shi kaga irin maganar yahudawa ko yanzu da ce khairuna wa ibn khairina yana fitowa kuma suka ce sharruna wa ibn sharrina da suna ce ma mutanen Madina za mu haɗu da annabin ƙarshen duniya mu yaƙe ku da ya zo falon ma da'ahu ma arafu kafaru bi an taɓa turke wani daga cikinsa aka ce ba ku ne kuke faɗa kuke cewa kaza da kaza kaza ba ya ce ai saboda mu mun tsammanci a cikin mu shi sa muke cewa ba ina nan a cikin littafin gala'in ruwa قال الزعفراني فما كان مثل بشر إلا مثل اليهود في شأن عبد الله بن سلام كاجمك to da haka wannan ma yana daga cikin munanan abubuwa da mutane suke aikata saminan na takwas Allah yarjirahu bi kasrati al-as'ila wala yuliha alayhi bil ijaba ina daga cikin haƙƙin malami kada ka kosar da shi kada ka sa ya kosa ka kure shi da yawan tambaya ko da yawan neman amsa من أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع رسولهم وإجلالهم له أن لم يسألوه إلا إذا تأسئلته كما قال ابن عباس رضي الله عنه يا رب كين صحابة الكرام ومولى الله صلى الله عليه وسلم شنو بس تنبيش تنبيه بس إن كلام بس وش أكيد قال إن يقوى ابن عباس نيرا شو ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل تبقى نمك أن تكيس حبي الخيرية ma sa'aluhu illa 13 mas'alatan hatta qubila tambayar da sahabbai suke mishi anan ana nufin sahabbai makusantan shi masu zama da shi din nan kullun suna tare da shi tambayar da suka Annabi sallallahu alaihi wasallam an kididdige gaba daya ba su wuce guda 13 duk sauran tambayoyin sai dai wani ya zo bako ko ba kauye ko wanda bai riga ya san tsarin garin ba shine yake tambaya amma su sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya san yawaita tambayoyi musamman saboda yana tausaya musu kada su yi ta tambayoyi a yi ta aiko da ayoyi da za su sa musu ainihin haraki su suna yin shiru su kame bakinsu wannan magana tana cikin muwafaqat na shafi nahu kamar irin faɗin su Allah wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka anil mahid da ire-iren su ولذلك كانوا يفرحون عندما يأتي الأعراب ذاك suke farin ciki idan mutanen ƙauye sun zo wa yas'aluna rasul sallallahu alaihi wasallam su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yatafaqqahuna bidhalika anan za su samu ƙarin ilimi su kuma على الرغم من أن أسئلتهم ليست أسئلة أسئلة تعنت ولا امتحان هذا الشيء فسو تنبوين سو باتنبوين لتعنت كو جرب تاوى وإنما أسئلة معرفية تعليمية تنبوين لنما إلي ba irin yadda yanzu ake malamai tambayoyi bane a ce bari a ce a mai tambaya dan aji ko ya san ma abin akwai ɗalibai da kawai suna sai in sun yi bincike su akan wata matsala za su kawo malami don a ji ko yana da yana da bincike akan ce bari za mu ji mai dace ko kuma tambayar da an riga an tambayi wani malami A yanzu aka kawo malam B ana so a haɗa husuma a ji mai zai fara ko kuma tambaya wanda ba ta da wani ma'ana tambaya ce kawai ta shiririta da ɓata wa juna lokaci ko tambaya ce wanda ya kamata a ce kai da kanka ka san hukuncinta akwai abin da baka bukatar sai ka tambaya ba sai ka bata malami lokaci ka tambaye shi wannan abu amma da haka zaka mutane suna ta yin irin wannan tambayoyi ko a baka amsa ka ci gaba da neman wata amsa Allah ji gatu malam me hukuncin cryptocurrency misali malami ya ce to wannan abu dai yana da matsala ya kamata a guje shi Allah gatu malam yanzu kana dafin haramun ne kenan in dai ce maka ka guje shi sai ka bar shi iyanan ya yi shi algarta malam ina ina da tambaya dai algarta malam to irin wannan kaga akwai kosawa shi ne in ka samu irin a'amash sai sai sai gaura maka mai fa yanbaghi lillahi ilmi an yaqtadu wa yata'assaw bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-adab yana da kyau dalibai su dinga koyi da sahabbai a cikin wannan ladabi fala yabjiru al-mashayikha bi kathrati al-as'ila kada su kurar da malamai da yawan tambayoyi wala yulihu alaihim fil ijaba ko su nace musu wajen neman amsa wala yuqalibuhum bid dalili idza lam yuridu alaihim illa fi ma fihi nizam kar kuma su dinga cewa dole sai an ba su dalili akan abinda malami bai kawo dalilin ba sai in abinda akwai jayayya ne akwai jayayya akan mas'alar to da haka zaka nemi dalili tasi'ar abu na tara Allah ta taba indahu ahad daga cikin haƙƙin malamin ka ne da kai mushi gulma Allah ya ji kamala albani nawo wala albani saboda kin gulma da yake duk sai da ya kashe bakin magulmatan dalibai shi sa yanzu da baya duniya suka buɗe baki suke ta gulma dalibai amma malam bai an san gulma baya baka chance kwata kwata kana ma jin tsoro saboda sai ya zo cikin mutane zai zai fasa maka kwai akan kanka cewa ne faɗa abin da ka zo ka faɗa ka ko aka maka wannan ba za ka sake ba ka ji kamar an kama kwarto haka za ka ci saboda kunya to na ga dole da an ci wani ɗalibai wannan amma yanzu kuma za ka ga wasu malaman ne ma suke neman gulma mutum da sunan malami amma shi zai buga waya yana binciken gulma yana tambayar wani wace gulma ake ciki me latin gulma in town ya sa kati ko ya dardasha ko ya yi kwal da makamantansu ka zama ka daina kai wa malamin gulma wani malami da ya zage shi gulman wani mai cin mutuncinsa gulman waɗanda ba su yarda da ilimin shi ba da gulmace-gulmace na gari haka a ce yanzu har mata ma suna mana gori cewa ai maza sun ɓace gulma ka san da an ce gulma to ana ganin zunubin mata ne gulma da amma yanzu maza sun ɓace mata gulma ina ganin tunda wuta ta samu matsala bari mu tsaya a nan kawai dama lokaci yayi ko sai mu tashi akan wannan gaban wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum